بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a cikin ci gaba da wannan darasi na akari a wannan rana wacce ita ce rana 27 ga watan Jun na shekara ta 2019 wanda ya daidai da a daren 25 ga watan shawwal na shekara ta 1440 muna na a cikin littafin akhdari ko ya za mu tashi yau malam yake cewa faslun fil awqat wannan darasi shine darasi na goma sha shida saboda haka fasin yana magana akan lokutan sallah shine ma'anar faslun fil awqat fasalin da yake magana akan lokutan sallah الوقت المختار للظهر من زوال الشمس إلى آخر القامة لوكشي زعبة تسلر أزهر shine daga zawalar rana ila akhirin kama har zuwa lokacin da inuwar mutum za ta yi daidai da tsawon shi shine ma'anar akhirin kama ala kulli hal kamar da muka sani ita sallah an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ne a yaushe yaushe aka ba shi sallah a da yaushe aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a daren da ya yi mi'raji ko lokacin da ya tafi sama ko a lokacin ne aka ba shi sallah saboda haka bayan an ba shi sallah sai Allah subhanahu wataala ya turo mala'ika jibril shine zo ya koya masa sallah ranar farko ya yi masa sallah a zahar lokacin da rana ce zawayi rana ta biyu kuma ya yi masa sallar azahar lokacin da inuwar mutum ta kai daidai da tsawonsa sai ya ce masa alwaktu ma na hazai lokacin sallah yana tsakanin waɗannan guda biyu mana lokacin sallah azahar ita kuma sallar la'asar ya yi masa ita a ranar farko lokacin da inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa rana ta biyu kuma sai ya yi masa ita lokacin da inuwar mutum ta ninka ina fata mun gane saboda haka ita ma ya ce masa alwaktu ma bai na hazai sallar magarba kuma ya masa ita lokacin da rana ta faɗi sallar isha ita ma tana da lokuta guda biyu lokacin farko shine lokacin da shafaƙi ya ɓuya lokaci na biyu kuma shine lokacin da ya zamanto cewa an kai yaushe yaushe ne lokaci na biyu na sallar isha na zuwa yaushe malamai wasu suka ce zuwa wanda a zahiri shi ne ya fi inganci mana rabin dare akwai waɗanda kuma suka ce zuwa sulusin lai mana ɗaya bisa uku na dare kowanne malaman da suka tafi a kai amma dai a zahiri shi ne sallar isha zuwa nisfin lailin akhir shi ne ya fi inganci da haka malam yake cewa a nan والمختار للعصر من القامة lokaci muktari wanda aka fi so mutum ya sallah talata shine lokaci da inuwar mutum ta kai daidai tsawonsa ilal istira har zuwa lokacin da rana za ta yi fasifasi a ilal guru lokacin laruri kuma nasu su duka biyu to har zuwa faduwar rana amma dai shi laruran azhar yana fara ne tun daga lokacin da inuwar mutum ta kai tsawonsa mana farkon lokacin sallar la'asar daga nan kuma sai su jera tare nan kana larurin azahar wannan kuma kana cikin muktarin la'asar in kuma muktarin ya ƙare shi kenan sai su ci gaba da zama a cikin laruri har zuwa rana ta fai malam ya ce wal muktaru lil maghrib kadra ma tusalla fihi ba'da shuruqiha lokaci muktari ga sallar magriba shine kadra ma tusalla fihi gwargwadon yadda za a sallace ta a ciki da haka ita magarba a wasu wajen wasu malaman lokacin ta ɗaya ne kawai daga zarar rana ta faɗi kana sallata ta muktarin ta ya fita amma ga wanda bai sallace ta ba to lokacin ta yana nan har zuwa yaushe har zuwa yaushe har zuwa lokacin da shafaƙi zai goya malam ya ce wal muktaru lil isha'i min maghibi shafaqi ila thuluthil layl al awwal lokaci muktari kuma na isha to yana farawa ne daga ɓacewar shafaƙi har zuwa ɗaya bisa uku na dare ɗai da yaushe ne ɗaya bisa uku na dare yake farawa ta yaya za mu iya gane ɗaya bisa uku na dare na ta yana za mu gane eh sai mu lissafa daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir sai mu kirga tsayin bayan nan ta yaya za mu kirga ramin sai a kasa kashi uku. So yanzu idan muka ce rana tana faɗuwa yaushe, bakwai? Ta. Alfijir yana fetowa yaushe. Yaushe alfijir yake fetowa, ai ba na jin yana fitowa bakwai, kamar dai da hamsin da wani abu. alfijir yana biyar saura goma ko saura minti tara su kaga a takaice dare yana da awa nawa kenan dare yana da awa nawa yana da kusan awa goma mana yana da kusan awa goma ba minti goma haka su kaga muna da awa tara da minti hamsin awa tara da minti hamsin jiya ne a yadda ya nuna zai fito ne da shida da hamsin da ɗaya su kaga yanzu idan muka raba awa tara da minti hamsin muka raba shi gida uku zai ba mu minti nawa zai ba mu awa uku ba a sa kalkuleta irin wannan lissafi ai yayi wa yayi wa kalkuleta kakanta na yayi wa kalkuleta kaɗan wannan ai manyan lissafe lissafi ake ba wa kalkuleta kaga awa ɗaya da minti uba shi goma sha bakwai awa uku da minti goma sha bakwai so kaga kaga yanzu idan muka ɗauki ƙarfe bakwai saura minti nawa ake kiran sallah a karfe bakwai saura minti na ya wuce saura minti biyu ba ko to mun bar shi karfe bakwai kaga za mu ce goma da minti goma sha bakwai in kuma mun bar shi bakwai saura minti biyu kaga goma da kwata kenan ya kare to idan kuma muka ce rabin dare ne ba kaga zai zama kusan karfe sha biyu kenan ko malam ya ce wal muhtaru lissuhi min alfajr ila al-isfa al'ala afwan kafane shi wa daruri yuhuma ila tulu'il fajr larurin su kuma zuwa hudowa al-fajr mana ita ma an muktaran ta ya fita za su ci gaba da jerawa da isha idan muktaran ta ya fita malam yake cewa wal qada'u fil jami' yake cewa wal muqtaru lis subhi min al fajr ila al isfar al a'la lokaci muktari na sallar asba shine daga idan al fajr yake to to a lokacin muktarin sallar asba yake shiga wa daruriyuhu ila tulu'i shams laruranta kuma daga lokacin da gari ya fau shine isfa gari ya fau ya waye zuwa fitowar rana saboda kun ga ita ma tana da lokuta guda fiko ina fatan mun fahimta tana da lokuta guda biyu ala kulli hal gaskiyar lamari ya kamata ladanai su yi ƙoƙari wajen kiyaye waɗannan lokuta bai kamata ladan ya yi wasa da waɗannan lokuta musamman sallar asuba saboda kaga idan kai jinkiri wajen kiran sallar asuba to wannan zai taimaka ya zamanto ka sa wani ya ci abinci za ka jawo wani ya ci abinci kamar yanzu ga akwai masallatan da yanzu karfe biyar suke kiran sallah alhali kuma kafin biyar lokacin yake shiga so kaga zai za su jawo wasu su ci abinci bayan lokacin cin abincin ya riga ya wuce to haka kuma su yi ƙoƙari wajen rashin kiran sallah kafin lokaci kaga kenan kuskure ne a ce ladan kawai zai kira sallah sannan ya ga dama abin da yake daidai shine ya kamata ladan ya zamanto cewa idan zai kira sallah ko dai ya je ya duba waɗannan alamomin waɗanda shari'a ta tabbatar idan kuma ba zai iya duba waɗannan alamomin ba to abin da ya fi a gare shi ne ya amfani da kalanda wannan kalandojin da aka yi sai amfani da ita kawai amma bai kamata ladan ya yi amfani da molanka wajen shigar lokaci ko kuma ficewar lokaci ba malaici wal qada'u fil jami'i ma wara'a zali abinda ake kira ramako shine in dai kai sallah bayan waɗannan lokuta don haka kowace sallah tana da lokuta guda nawa tana da lokuta guda da wanne da wanne akwai muktari akwai lumi idan kai sallah a cikin waɗannan lokutan ba za a kira ka cewa ka yi zunubi ba sannan kuma akwai alƙaba shi kuma ramuwa ne ina fatan mun gani mutum zai yi sallah ba a lokacin da ba shi ake kira alƙaba malai ce wa man akhara salata hatta kharaja waqtuha duk mutumin da yayi jinkirta sallah hatta kharaja waqtuha har lokacin ta ya fita fa alaihi dhanbun azim yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan aw na'iman sai dai idan mantuwa yayi ko kuma yayi bacci idan mantuwa yayi ko kuma yayi bacci to ba shi da zunubi saboda me saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man nama an salatin aw nasiha sai ce me man nama an salatin aw nasiha sai ce me falyusalliha idza zakaraha fa inna zalika waqtuha duk wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta to kawai daga zarar ya tuna yin sallah fa inna zalika waqtuha wannan shine lokacin ta ina fatan mun gane dai wanda ya bar sallah da kankan har lokacin ta ya fita ya kamata ya yi sallah amma ya ƙi yin sallar da gangan shin zai rama Na'am, kawai mutum yana zaune ana hira ko ana mitin, ya yin sallah har lokacin da ya fita zai rama ko ba zai rama ba. Malaman suna ganin ba zai rama ba saboda ba dalili wanda ya ce ya rama. Dalili ya zo ne akan wanda ya bacci, ko kuma wanda imantuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan wa aqimis salata bi dhikri saboda haka suka ce dalilan sun zo ne a iya waɗannan saboda haka tunda sun zo ne a iya babu wani dalili da zai sa wanda ya bar sallah da gangan ya zamanto ya rama shi yasa kamar yadda wasu malaman suka faɗa akwai hadisi duk da wasu sun raunana shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sami'a nidaa falam yujibu fala salata lahu illa bi udri duk wanda ya ji kiran sallah amma kuma bai amsa kiran sallar ya zo ya yi sallar ba to ko ya yi sallar ma ba za a sa ba sai dai wanda yake da uzuri wanda shari'a ta yarda da shi ina ba ta mun gane saboda haka dai ya iya ramawa da wanda suka ce rama kaga wannan yake nuna maka cewa mutane da yawa suna cikin haɗari saboda za ka ga mutum ya bar sallah saboda wani kasuwancin shi saboda wata siyasarsa na taɓa zama da wani ɗan siyasa so ɗaya ke yin sallah kullum idan ya zo sallar asuba yake sallolin shi duka saboda haka zai faru daga ala'ar jiya sai ya la'asar ɗin jiya sai ya magarba jiya sai ya ishe jiya sai asibai yau shi kenan ya gama kuma gaba ɗaya ba sa ci mai minti goma yake kammala su dan kafin ya ƙara sa ruku'u yake tasowa ina fatan mun gane so kaga ala zahirin wannan hadisi da magana wasu malaman ba shi da sallolin nan duka sai dai a zubar da ya yi ta lokacin to in yayi wannan kuma sai gobe amma kuma jarrabawa ta Allah sai da suka ci zaɓa aka kwaci kujera aka rusa zaben nasu ina fatan mun gane so akwai irin waɗannan mutanen wanda suke ganin kawai sallah an je ka tura ta shi kenan so akwai yan kasuwa da yawa da sukan jinkirta yin sallolin su sai bayan sun gama komai tukunna ya su zo su kalla sai sun kammala komai tukunna sai su zo sai su tattaro sallolin su sai su yi saboda ba shi da lokacin da zai yi sallah a lokacin da yake nemo kuɗi mutane kuma da yawa za ka yi mamaki su a wajen ibadu akwai wanda Allah ya jarabe su da haka yanzu akwai wani ɗan kasuwa da ya zo yana neman fatawa cewa ya halatta ya wakilta wani ya mai hajji saboda yana jin tsoron kwanakin da zai tafi ya hajji a cikinsu kwanaki ne da za a samu matsala ta kasuwanci saboda in ya tafi ba wanda zai ci gaba da kula mai da kasuwanci da ce ni dai a iya ilimi na mutum biyu ne ake iya musu aikin hajji ko wanda ya mutu ko wanda yake da rashin lafiya mai tsanani wacce kuma aka yanke ƙauna ba zai warke ba ko kuma ba zai iya yin aikin hajji ba da wannan rashin lafiya a abada ma dai ba haka kawai ba malam yake cewa wala tusalla nafilatan ba'da salati subhi ila irtifa'i shams yana so yi bayani akan lokutan da aka hana yin sallah shine ya fara da lokaci na farko yace wala tusalla nafilatan ba'da salati subhi ila irtifa'i shams ba a sallatan nafila bayan sallar asuba ilar kifa'i shams har zuwa lokacin da rana za ta daga har zuwa rana ta daga ba a sallatar sallar nafila so lokacin sallar asuba yana daga bayan sallar asuba yana daga cikin lokutan da aka haramta yin sallah mala ya ce wa ba da salati al'asr ila salati al-maghrib sannan ba a yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar ila salatil maghrib har zuwa lokacin da sallar magarba za ta yi wa ba da ƙulu'il fajr sannan ba a yin sallah ta nafila bayan alfijir ya fito illal wirdi illal wirda li na'imin an sai wurki ma'ana ban da raka'atul alfijir ba a wata sallah illal wirda li na'imin anhu sai wurdi kawai shi ma wurdin ga wanda ya zamanto cewa ya yi bacci bai yi ba wa inda julus imamin juma'a da kuma lokacin da limamin juma'a ya zauna alal mimbar shi ma a wannan lokacin ba a yi salar juma'a wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruj min al-masjid haka nan ba a yin nafila bayan juma'a har sai mutum ya fita har sai liman ya fita daga masallaci ala kulli hal malam ya kawo wasu abubuwan waɗanda suka keɓanci malikiya akwai kuma wasu abubuwan wanda malam bai riga ya ambace su ba akwai wasu abubuwan wanda malam bai ambace su ba lokuta waɗanda suka tabbata a hadisi ba a sallah a cikin su guda biyar ne mala ya kawo bayan sallar asuba ya kawo bayan la'asar ta sai wanne ne bai kawo ba cikin wanda suka inganta hadisai lokacin da rana take fitowa Na'am, sai kuma wanne? Na lokacin da rana take faɗuwa. Sai kuma wanne? Na sai wanne? Mun faɗi bayan sallar asuba, bayan sallar la'asar, lokacin da rana take fitowa, lokacin da rana take faduwa sai wanne wannan bayan sanar juma'a malikiya sun sun faɗa da wasu malamai amma dai mafi inganci ana iya yin nafila bayan juma'a wane ne ɗayan da ba faɗa ba lokacin da rana za ta yi zawali waɗannan lokutan ba a yin nafila a cikinsu amma malamai suna cewa a cikin guda biyar ɗin nan lokuta uku halin ya fi tsanani su ne lokacin da rana za ta faɗi da lokacin da rana za ta fito da kuma lokacin da rana za ta yi zawali daga cikin abin da yake nuna haka shine a waɗannan lokutan guda uku banda sallah akwai abin da aka hana a cikinsu me aka hana an hana raba mamata a lokacin ina fata mun gane su kuma waɗancan lokutan guda biyu suna da rauni mana bayan sallar asuba da kuma bayan la'asa su suna da rauni ta inda suke da rauni shine ba su kai ƙarfin waɗannan ba me yake nuna rauninsu waɗannan lokutan guda biyu waye sani me yake nuna raunin waɗannan lokuta na menene yake nuna cewa waɗannan lokutan guda biyu ba su kai ƙarfin waɗancan guda ukun ba akwai hadisin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama nafila bayan la'asar ɗaya kenan to bayan asuba fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana rama rakatan alfajr ya tambaye shi da ya ga mai rakatan alfajr yake ramawa sai ya zamanto bai ce mai komai ba ala kulli hal wannan yake nuna cewa ya fi tsanani hanin bayan la'asar da kuma bayan bayan la'asar ya fi ƙarancin tsanani da kuma bayan salar asuba saboda haka waɗannan lokutan guda uku da wanne da wanne dab da rana za ta fito dab da rana za ta baɗi dab da rana za ta karkada karkata da tsakiyar sama waɗannan lokutan guda uku suna da tsanani don haka hatta gaisuwar masallaci abin da ya fi inganci shine in dai mutum ya shiga a irin waɗannan lokutan hatta yi tilmasi kai yayi wannan shine ya fi inganci in ya ɗau hadisin a arabi wanda yake nuna tahiyatul masjid ba wajibi ba ce hadisin a arabi da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam salloli nawa ne suka wajaba a gare ni a yini da kuma dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salloli biyar ne sai ce hal alayya ghayruhun banda wannan akwai wata sai ce la illa an taqawwa ba wata sai na fula idan kuma ya dauki zahirin hadisin kaga ya halatta ya zauna kina waɗannan lokutan in kuma ya dauki zahirin hadisin idza dakala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci to kar ya zauna har sai ya yi raka'o'i guda biyu in ya ɗauki zahirin wannan hadisin na wajibci to abin da ya fi shi ne ya tsaya tunda lokutan ba su da yawa ba su kai minti goma ba mana duk da rana za ta faɗi gaba ɗaya ba zai kai minti goma ba kamata ya tsaya a tsaye in ta faɗin sai ya yi nafila wasu suka ce ma zai iya tsugunawa shi ma bai zauna ba sai zama bai saba wancan hadisin ba kuma bai saba wannan ba ina fata mun gane saboda haka akwai malaman da suke ganin ma hatta hana yin sallah da aka yi bayan sallar asuba da kuma hana yin sallah da aka yi bayan sallar la'asar suna ganin tahrimu wasa'il ne mana an hana ne saboda kar ka kai zuwa waɗancan lokuta shine ma'anar tahrimu wasa'il shi kuwa hana yin sallah idan liman ya fara hudu ba yadda malam ya faɗa hana wannan malikiya ne kawai suka kibanta da shi saboda suna kafa hujja da aikin mutanen madina amma abin da ya fi inganci shine ya halatta mutum ya yi nafila ko da liman yana hudu ba saboda hadisin sulaikul fani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaishe ya zo yana hudu ba sai ya ce masa kun fa salli raka'atai mi iya kai nafila raka'a ina fata mun gani malam yake cewa faslun fi shurutis salah fasali da yake magana akan sharuɗan sallah malam yace wa shurutus salati daharatul hadas sharuɗan sallah shine mutum ya zamanto ya tsarkaka daga hadasi in aka ce hadasi ana nufin ƙaramin kari fitsari bahaya tusa mazi wannan duk ana kiransu wadi duk ana kiransu alhadas saboda ba sa wajabta wanka wa daharatul khabath shi kuma daharatul khabath yana nufin tsarkin dauda ana nufin tsarkin dauɗa tsarkin dauɗa yana nufin abin da yake wajabta wanka dame dame kenan dame dame janaba haila nifasi uku kenan ko وطهارة الخبث من البدن والثوب za a tarkake jiki za kuma a tarkake tufa saboda haka idan ya zamanto cewa ya taba tufan ko kuma ya taba jikinka to za ka karkaka daga shi wal makan da kuma guri wa satrul aura da kuma sitirci al'aura saboda haka waɗannan abubuwan dole ne tsarkake jiki da sauransu kamar yadda wasu malaman suka fassara wannan aya ya ayyu al-muddathir qum fa anzir wa thiyabaka fatahhir in ka fassara thiyab da cewa ana nufin tufa kenan, duk da akwai malaman tafsirin da suka fassara shi da zuciya shi kuma satrul aura daga cikin dalilai shine faɗin Allah subhanahu wataala ya bani adama يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم واستقبال القبلة استنتع القبلة شما فاستنتع القبلة شرعيني أسلا me dalilin da yake nuna cewa fuskanta alƙibla shar'i ne a sallah wa ya san dalili akan fuskanta alƙibla Na'am. Menene dalili akan fuskanta al-qibla? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra Allah ya ce ko ina ku fito in dai za ku yi sallah fawallu wujuhakum shatra to ku kalli inda aikin ka'aba yake so kaga wannan yake nuna maka cewa sharadi ne idan mutum zai yi sallah ya fuskanci alƙibla saboda haka in mutum ya yi gangance ya fuskanta alƙibla ba shi da sallah watarkul kalam da barin zance da ana yin magana ana sallah a farkon musulunci daga baya Allah ya saukar da aya a suratul baqara hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin sabun yace ko umirna bis sukut saboda haka ba a magana a sallah shi yasa mutum ya magana a sallah menene hukuncin sallar shi ta rushe wa tarkul af'alil kathira ba a san mutum ya yawaita aiki idan kana sallah ba a so ka yawaita yin aiki ana so ya zama ayyukan ka ba ba ka yin aiki ma a sallah in kai susa susa nan ka susa nan akwai malaman da suka ce in kai motsi uku sallah ka ta ɓaci amma idan abu ne ɗan kaɗan ba ne kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan abbas ya taɓa tsayawa a ina ya tsaya lokacin da za su sallah a gefen shi na abu sai kamo shi dawo da shi dama akwai abin da bukari ya rawaito in ban manta ba sai na ali ko ɗaya daga cikin sahabbai yana sallah haka kwankwasa ko bayan ɗan yi gaba ya buɗe ya dawo su aikin da yake ba mai yawa ba ya halatta amma in dai kai aiki mai yawa to sallar ta rubushi ina fatan mun gane saboda haka malam yake cewa wa auratu rajuli ma baina surat ila rukba al'auran namiji a sallah shine daga cibiya zuwa wiwa so inda mutum zai yi sallah ya daura abin nan a jikin shi in dai ya lallaba cibiya zuwa gwiwa to kawai zai zama tome sallarsa ta yi saboda haka shi yasa jabir bin abdullah akwai sanda ya yi sallah da tuba guda ɗaya a jikin shi sai wani ya mai magana ya ce ya kake sallah ba komai a kafaɗarka sai ce inna ma fa'altu hadha li rani ahmaqun mithlu yace na ya kare dan wawaye irin ka su gani yace to a zamanin annabi waye ma yake da tufan biyu waye yake da tufan da zai daura kuma ya ya yafa ai ba su da yawa yanzu ku duba hadisin mutumin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ta zo ta ce tana son shi da aure annabi ya kalle ta ya duku kan da kai sai wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ka da bukatar ta to ni ina da bukatar ta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutumin nan ya je ya samu koda ya je ya samu sadaki da za a ba ta mutumin nan bai samu ba ya ce iltabis walau khatamun min hadid koda zobe na bakin karfe ya samu mutumin nan yawa ba yawa ba ya dawo ya ce kai ni fa duk duniyar nan ba abin da na mallaka sai ba guda ɗaya shi ma inda zan raba ba ta rabi ba zai ishe ta ba ni ma ba zai ishe ni ba so a ƙarshe ya haka yi a ƙarshe ya annabi ya hukunci ya tambaye shi akwai surorin da ya haddace sai ya faɗa so ala kulli hal wannan yana nuna cewa ya halatta a yi sallah da tufa guda ɗaya duk da cewa in mutum yana da hali to ya siffa ta kamala saboda zai fuskanci ubangiji wannan shi ne daidai amma aka ga mutum ya ɗauro abu iya kirji ya zo ya yi talla to ka a masa inkani saboda ya sitarci al'aura daga iya kirji zuwa ƙori ya sa zai ko abin nan farjani ba za a masa inkani ba ina fatan mun gane to mu dai mun ci abin da ya fi kamala ko kamar yadda mai risala ya ce wal musalli yunaji rabbahu so kaga mai sallah yana gana ne da ubangijinsa kamar idan zaka zo wajen bayan chancellor ko wajen HOD ko director neman admission ko neman wata alfarma to za ka yi kokari ka ga kayan shiga mai kyau ya ganka fes to kaga Allah shi ya fi cancanta mai wani ina fatan mun gane amma muna magana akan halacci so muna magana akan halacci ahal suffa wasu daga cikin su ma abin da suke da shi ma ya gagge shi yasa Annabi sallallahu ya ce idan aka taso daga ruku'u to kan mata suka ji ya ce Allah ya ce sami Allahu liman hamidahu su miƙe sai maza sun gama miƙewa duka saboda akwai wanda wannan barban ɗaya ma a yage yake su za a iya ganin al'aurarsu so muna magana ne akan halacci malam yace wa wal mar'atu kulluha awra ma adal wajha wal kaffain amma mace in ta zo sallah to sai ta rufe ko ina in banda fuska da tafukan hannunta guda biyu wa tukrahu salatu fi sarawih illa idza kana fawqaha shay'un an hana yin sallah da wando kawai sai dai idan akwai wani abu a saman su kawai ka sa wando kai sallah kaga wando yawanci baya rufe cibiya ina fatan mun gane malam yace wa man tanajjasa thawbuhu wa man tanajjasa thawbuhu wa lam yajid thawban ghayrahu wannan tufasta ce na jasa bai samu wani tufan wanda ba shi ba wa lam yajid ma an yafsiluhu bihi aw lam yakun indahu ma yalbasu hatta yafsilahu wa khafa khuruj alwaqti salla bi najasatihi mutumin da najasa ta tafi tufansa bai samu ruwan da zai wanke ba bai samu wanda zai ba shi wani kayan ba to in dai ya rage saura kaɗan lokaci ya fita kawai ya sallah da najasa shi wala yahillu ta'khiru salati li adami tahara dan haka ba a jinkirta sallah saboda rashin tsarki kamar yanzu mutum ya zama ya samu janaba ya rasa ruwa sai ya jinkirta sallah a abin da yake kai shi ko taimama ma yayi wa man fa'ala dhalika faqad asarafa duk mutumin da ya zamanto ya aikata haka to ya samu ubangijinsa malam ya ce wa mallam ya zil ma ya so bi auratahu sallahu yana mutum da ya kasa samun abin da zai suturta al'aurarsa da shi to ya halatta ya sallah tsirara mai iziya ya ce idan suna da yawa dukkan ba su da tufar da za su suturta al'aurarsu to sai a kashe fitilla saboda haka sai su sallah a duhu na na su sa nima yawwa mana in da daddare ne da ko kuma gurin da duhu to in dai suna da yawa su sa lima amma sai ya zama to gurin da duhu ta yadda an yi ruku ba wanda zai ga wani ina fatan mun gane amma idan ya zama to cewa a ba duhu gurin to kowa ya sallasa shi kadai saboda kiyaye al'aura yana da muhimmanci sosai ina fatan mun gane malai yace wa man akhta al-qiblata aada fil waqt kamar yadda ya faɗa a baya shi ma kallon al-qibla shar'i ne daga cikin sharuɗan sallah ko kamar yadda muka faɗa wa min haythu kharajta ka walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu kaga wannan magana akan al-qibla sai da Allah ya maimaita shi a aya uku duk kuma a kusa-kusa tun daga ayar farko wacce mala ya ja mana ko kaddara ta kallo ba waje ka fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai sake maimaitawa wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal-haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu alan yake cewa wa man akhta al-qiblata ada filox kai sallah sai ka gano ba al-qibla bace to ada filox sai ya saki a cikin lokaci wani masallaci da aka ganganci aka gina shi a Kongo la an yi watanni ana sallah ba al-qibla bace watanni sai da aka zo rusa masallacin za a sake wani sannan a gane ma duk watannin da aka yi ba ma kibla ake kallo ba so kaga tunda lokaci ya fice ba za a canza ba dama kuma da aka zo sake masallacin an gwada alƙiblan ne wajen ƙarfe goma to kaga asibar ranar ma ta riga ta fita saboda haka shine ma'ana a da kilo saboda haka in dai lalurin bai fita ba za ka rama sallar malaikin cewa wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila ya ƙara maka ya ce duk sannan aka ce in kai abu kaza to ka sake a lokaci in ba a lokaci ba ne ba za ka sake ba to yana nuna cewa sakewa a lokacin ma mustahabi shi ne ma'anar fahiyar fabila wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqt fala tu'adu minhu al fa'ita wan nafila duk abin da aka ce za ka rama a cikin lokaci to wacce ta wuce ba za a rama ta Allah ya ba mu sa'a. za mu tashi daga fasulun ra'ayin salako insha Allah na ga an su tambayoyi sai a kira sallah bismillah inda mai tambaya alaikum salam mm mm zai iya Eh haka wasu suka faɗa in ta wuce ta yi ni ɗaya. In kana bin ka sallah sama da ta yi ni ɗaya da dare ɗaya to kawai kowace in ka zo sai kai biyu haka mai irshadu salih ya faɗa. Na'am. Alaikum salam. Kana iya yin me? ai mun riga mun yi bayani a baya cewa ya kamata in za ka fuskanci Allah ka fuskance shi a sifa mafi kamala so wanda ya yi sallah da singileti sallarsa ta yi tunda ya rufe cibiyar shi ya kuma rufe gwiwar shi yana da wando dogo to amma kuma mafi kamala shine ka sa riga a sama amma sallar ka ta yi mun yi bayanin wannan aida su ko na'am ai daga cikin ka'idojin da suke cewa shine alqada yuhakil ada yadda sallah ko ibada take a lokacinta to in ka zo rama ta ma haka za ka na'am na'am to ala sa mu sani bismillah eh a shaidu hotuna ba su tsaya a matsayin shaidu a zina dole sai an samu ikirari ko kuma a samu wasu sun gan shi yana zinan kamar yadda malaman fiƙi suke cewa kalmir wadda fil mukhala me ma'anar kalmir wadda fil mukhala na kamar me bari mu ji samaran nan dan yi shiru kalmir wadda fil mukhala me kenan a'a an ce ka bar samari su faɗa ni almir wani filmu kala na ya ce kamar mushi a cikin kuratan ko so dole gaskiya sai da wannan mujarrabin hoto baya tsayawa a matsayin shaida dole sai an kawo wannan kuma ko da wanda kuka ce ko da wanda ya zo ya yi kirari ya yi zina ko kun yi zina tare shi ma ba za a maka haji da wannan ba yana daga cikin ƙa'idojin shari'a al-iqrar hujjatul qasira iqrari hujja ce qasira iya kai kawai take fanta shi yasa kaga ma'id da yazo ya ce yayi zina annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa a nemo wacce suka yi zina tare ba ita ma familiya da ta zo ta ce ta yi zina ba nemo wanda suka yi zinan tare ba so ko da wanda kuka yi zina tare ya ce tare kuka yi in dai kai baka ce ka yadda ka yi ba kuma ba a samu shaidu ba ba za a iya kama ka da hukunci na'am na'am malam Mm. an dai ya yi taimamar a lokacin da ta dace mana rasa ruwa ya yi ba ba zai sake ba shi ne a yayi har sanyi ma yana daga cikin abubuwan da ya halatta a yi taimama saboda su ai akwai lokacin da wasu sahabbai suka yi tafiya sai ya zamanto cewa taimama ta sanyi ya kama su sanyi ya zo sai ya zamanto ɗaya daga cikinsu ya ce zai yi taimama sai suka hana shi sai ya mutu da ya mutu da suka dawo ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa qataluhu qatalahumullah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su me yasa ba su tambaya ba tunda ba su sani ba Allah ya ba mu dace